إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربها تاتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله يؤمن المسلم بأن تعالى من عباده أولياء استكلفهم لعبادته واستعملهم في طاعته وشرفهم بمحبته وأنال لهم من كرامته فهو وليهم ويقربهم وهو أولياؤه يحبونه ويعظمونه يأمرون بأمره وينحون بنهيه إذا سألوه أعطاهم وإذا استعاذوه أعانهم وإذا استعاذوا به أعاذهم وأنهم هم أهل الإيمان والتقوى والكرامة والبشرى في الدنيا والآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إخباره صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيما يرويه عن ربه تبارك عز وجل من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به أو يبطش بها ورجله الذي يمشي بها إذا سألني ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وقوله صلى الله عليه وسلم في من كان قبلكم من الأمم محدثون فإذا كان في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رواه آلاف العلماء وشاهدوه من أولياء الله وكراماتهم ومن ذلك ما روي أن الملائكة كانت تسلم على إمران بن حسين رضي الله عنه وأن وأن سلمان الفارسي وأبا وأبا الدرداء رضي الله عنهم أو رضي الله عنهما كانا يأكلان في صفحة فيسبه الصفحة أو الطعام فيها وأن الحسن البصري رحمه الله تعالى دعا الله على رجل كان يؤذيه فكر ميتا في الحال عباد الله هكذا للشيطان أولياء كما كان لله أولياء استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وصور لهم الشر وأملى لهم الباطل فأصمهم عن سماء الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق ولأوامره مطيعون يغيرهم بالشر ويهويهم إلى الفساد بالتزيين حتى عرف لهم المنكر فعرفوه ونكر لهم المعروف فأنكروه فكانوا ضد أولياء الله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن الشياطين ليهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أتعتموهم إنكم لمشركون وفي قوله لما سئل عن الكهان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا نعم إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يقطفها الجن فيقرئوها في أذن أوليائه فيجعل فيجعل معها مئة كذبة رواه البخاري ومسلم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت بها قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم أليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma jakada ne na allah zuwa ga al'ummar duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron allah mai girma da buwaya mu ji tsoronsa siranu alaniya mu kiyaye dokokinsa mazaikiwa umarninsa wannan wasiya ce ta mutanen farko da ƙarshe kamar yadda ƙur'ani ya ba mu labari mu sani ya uwa yau muna goma sha bakwai ga watan biyar watan jimadin il'ula hijira na da shekara 1442 kutubar mu ta yau za ta tattauna ne game da mutanen kirki a gun Allah da waɗansu daga cikin karamominsu da kuma tawagar shaidan da bayanai takaitacce kan sharukansu ga al'umma da kuma kuma su matukar sun mutu a wannan hanya ba su ba masaniya bayan Allah masu albarka wajibin musulmi ya imani cewa Allah ta'ala iya da wa'ansu bayi da ya zaɓa a cikin bayinsa yake aiki da su domin su yi masa da'a ya girmama su da son Allah ɗin Allah ya girmama su da sonsa ya musu mamakon ruwa a zuciyoyinsu na karama waɗannan su ne masoya Allah kuma Allah ta'ala masoyinsu Allah ya kusanto da su ga jikinsa ko ya kusanto da su da ma'ana ta kusantowa zuwa gare shi wa hum awliya'uhu yuhibbunahu wa yu'azzimuna masoyan Allah ne suna san Allah kuma suna girmama shi umarninsu bin umarnin Allah shine umarninsu hannuwa da abin da Allah ya hana shine hannunsu idan sun roƙi Allah sai ya ba su idan sun nemi tsari da shi sai ya tsare su idan sun nemi agaji da tanyo sai Allah ta'ala ya taimake su waɗannan mutane su ne ahalul imani wa taqwa su ne ma'abota imani da kiyaye dokokin Allah ma'abota karama ma'abota albushir da annashuwa a rayuwarsu ta duniya da kuma gobe kiyama Allah ta'ala yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun cewa su masoya Allah ba su da bakin ciki ba su da fargaba bakin ciki da barin duniya ba su da shi fargaba inda za su dosa a kiyama ba su da wannan fargaba duk Allah ya dauke musu Allah ya samu na cikin su sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne masu imani ko masu takawa sai Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da albishir daga Allah a rayuwarsu ta duniya kuma suna da albishir da mala'iku mala'iku suna musu albishir Allah ta'ala ya ci gaba da cewa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin a masoya inna waliyallah alladhi nazzala alkitab Allah shine wanda ya jibinci saukar da littafi kuma shi ne yake jibintar al'amuran mutanen ƙwarai waliyallahu alladhi nazzala alkitab jibintan Allah da yake saukar da littafi iya jibintar al'amuran mutane na kwarai sarihai daga cikin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari gaba da masoya Allah da karamomin su a cikin fadin sa da yake cewa hadisul qudsi Allah ta'ala yana cewa man adali waliyan duk wanda yi gaba da mutumin kirki bawan Allah mumini salihi bai baran ma ba bai zubar ma ba haka kawai katsane shi kake gaba da shi to Allah ya ce a faɗa ma faƙad azanta bil harb Allah ya baka goron gayyata na yaƙi Allah yana jiran ka amma dakata ka je za ku gwabza yaƙi da kai da Allah in dai aikin ka kyama da tsana da gaba akan bawan Allah mutumin kirki babu abin da yi ma to Allah ya tare mai faɗa ya ce da shi za ku yi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na inji Allah bai taɓa kusanta ta da wani abu ba da na fi ƙauna face abin da na ɗora mai na wajibi ba zai gushe gare ni ba da na filfili har sai na kasance ina son sa Allah ce idan ina son bawa zan zamo jin da yake ji da shi zan zamto garin da yake gari da shi zan zamto hannun da yake damƙa da ita zan zamto kuma kafar da yake taku da ita Allah yake cewa in ya roƙe ni wallahi sai na bashi idan kuma ya nemi tsari na wallahi sai na tsare shi wannan manzon Allah ne wannan irin karamomi da Allah ya wa mutanen kwarai masu takawa masu sala'a a cikin ayyukansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙiƙa waɗanda suka gabace ku daga cikin mutane akwai muhaddisun wanda in sun yi magana tana faruwa ka ce gobe kaza za su faru ba bokaye bane ba ƴan tsafi bane kawai karama ce da kuma irin abin da ake cewa firasatul mu'minin hangen nesa mai imani sai Allah ya goya masa baya yayi a wani hadisin manzon Allah ya ce irin su wallahi idan sun rantse da Allah Allah ba zai kunyata su ba sai abin ya tabbatu daga cikinsu mazan Allah ke ce a al'ummatan da suka gabata akwai irin waɗannan mutane suna magana kuma Allah iya tabbatar da maganar ya ce fa iza kana fi ummati ahadun fa innahu umar bai da ya ce idan a al'umma ta akwai ɗaya daga cikin irin waɗancan mutanen to umar ɗan katsab ne tunda ya yi mawafaƙat a ƙur'ani sama da goma sha ɗaya ya faɗi magana wahayi ya zo yi daidai da abin da umar ya faɗa manzon Allah ya ce inda wanda zai yi magana Allah ba zai kunyata shi ba to Umar ya cikin wani al'umma din Allah ta'ala ya kare da shi akwai bayanai dubban bayanai da malamai suka yi ta yi game da irin wannan bangare wanda idan su ya nuna musu wasu bangarori daga ciki daga cikin auliya Allah wa karamatihim irin bayani kan masoya Allah da karamomin su daga cikin irin waɗannan akwai abin da aka rawaito cewa mala'iku suna sallama da Imran bin Hussein imran bin husayn sahabi ne ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mala'iku suna mai sallama sai assalamu alayka ya imran bin husayn ya ji sallamar mala'ika domin karama da Allah ya masa salman farisi da shi da abu darda abu darda Allah ta'ala ya kare da su da salman farisi da abu darda wata rana suna cin abinci sai suka ci kwanan da suke cin abinci akwashin iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akwashin su iya tasbihi bayan su wa'ansu sun ji tasbihin akwashin su da suke sanu suke cin abinci da shi domin irin karama da matsayi da Allah ya ba su imamul hasanul basri Allah ta'ala ya masa rahama ɗaya daga cikin magabata wata rana wani bawan Allah ya zo iya cutar da shi cutarwar ta kai kololuwa imamul hasanul basri ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah ka rabba da shirin wannan bawan Allah iya soke hannunsa ƙasa sai wannan bawan Allah fa karrama yi fil hal sai ya faɗi ya mutu a wannan lokacin domin ya taɓa waliyin Allah ya taɓa wanda Allah yake goyon bayansa ba yanda za a yi Allah ya bar masoyinsa cikin damuwa ka duba wanda kake ƙauna wani irin yaƙi ne baka yi akan ka faranta masa rai wani irin wahala ce baka sha akan ka ka sa cikin nutsuwa to kuma Allah zai bari a wulakanta masoyinsa Allah zai bari a tozarta masoyinsa ba zai yiwu ba sai Allah ta'ala ya karɓar wannan bawan Allah a take wannan kaɗan ne ya uwa daga cikin bayanai na gaskiya wanda nassi ya tabbatar da su ingantattun nassi akan karamomin bayin Allah daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa salafus salih kaɗan ne wannan kalilu min kasir maudu'in kutubar shine ne bayan Allah iya da waɗannan gwaraza bayan Allah da yake martaba su yake karamta su to shedan ma iya da irin nasa shedan iya da irin nasa masoyan wanda yake goya musu baya wanda yake musu aiki a madadinsa domin ya ɗora su akan wani layi sun hau sai shedan kuma yana musu aiki a madadin su wannan mutanen waɗannan su ne masoya shedan istahwaza alaihim shaitan fa ansahum zikrallah shedan ya samu galaba a kansu istahwaza shine istaula shedan ya zama jagoran su qa'id nasu iya fusgar su duk inda ya so fa ansahum zikrallah ya mantar da su ambaton Allah wa sawwala lahum shar shedan kullun iya kawata musu shari a zuciyarsu wa amla lahum batil iya musu imla'i wajen dukkan wata barna da fasadi fa asammahu an sima'il haqq shedan ya kurumtar da su ba sa jin gaskiya wa ama absarum an ru'yatil haqq ya makanta su ba sa ganin gaskiya duk inda ake magana gaskiya ba sa ji duk kuma inda ake batun gaskiya ba sa gani wali awamirihi muti'un irin waɗannan mutane shedan ne suke mai da'a da biyayya yugiruhu bi shar iya rudasu da shari wa yantahihim ila al-fasad iya fasgar zuwa ga barna بالتزيين وجن قاوة مس أبو باس قديرين يقوم أرناني حتى عرف لهم المنكر مي كو سي ريكي داموس غاري سغاك ممونا أبو لي فعرفوه سي قاوة مس ممونا سغاري مي كو نسهو كاس لتأيك وذكر لهم المعروف ممونا كما سي قاوة كي زبا مي كو هي سدو كاس ناي أيكي دشي فكانوا ضد أولياء الله وأنا سوري كيشي ويوم وأنا شمباين الله نقول والذين كفروا أولياءهم الطاغوت shi su kafirai masoyan ɗagutu ne ɗagutu duk abin da yake bautawa ba Allah ba yukurjunahum minan nuri ila zulumat suna fidda su daga hasken imani zuwa ga tashar abinan duhu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ce waɗannan mutane ƴan wuta ne za su dawo ba wuta wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shaydanu suna shiftar magana zuwa ga masoyansu liyujadilukum domin suna jayayya da ku akan gaskiya to sai Allah ya ce a faɗa muku wa in wa in ata'tumuhum in kuka yi wa shaydanu da'a da biyayya innakum la mushrikun kuma ku zama mushrikai Allah ta'ala yake cewa ko kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an tambaye shi game da bokaye tun da farkon musulunci ba irin tambayar da ba wa manzon Allah manzon Allah da can akwai bokaye suna faɗar maka suna tabbatuwa kaza kaza tsarin yake sai manzon Allah sai laisu bi shay'in bokaye ba kawai bane su shirman banza ne gusa usaili ne kun farkan kogi ce sai suka ce na'am manzo Allah mun yadda amma innahum yuhaddisuna na ahyanan bi shay'in fi yakun haqqa sai suka ce manzo Allah ai wata rana suna mana magana sai ta zama gaskiya kuma za su faɗa mana magana sai ta zama gaskiya sai manzo Allah ce tilka al-kalma min al-haqq abinda za su faɗa ya tabbatu gaskiya ne amma yaktafuha al-jinn shaydanu da aljanu suna sace ji daga wajen mala'iku su taka su taka wani hawani wani hawani har su je sama su ji irin tattaunawar mala'iku a junansu bisa umarnin da Allah ya ba su sai su sato wannan maganar sai su yi ƙasa sai su jefa ta a kunnuwan bokaye da yan canfi da yan tsatsuba fa ji aluna ma'aha mi'a kaziba sai manzo Allah in sun jiyo kalma ɗaya sai sun cakuɗa ta da ƙarya sama da ɗari hadisin iya cikin bukari idan boka ya ce eh abu kaza zai iya yiwu to sai ya girke ƙarya sama ɗari a ƙarƙashin wannan kalmar kuma shaidanu ne suka masa aiki sun takala sun jiyo rugugin mala'iku sun yi ƙasa suna shiftar musu magana irin abin da mala'iku suke cewa bayan Allah mu sani cewa masoya shaidan bokaye da yan canfi da yan tsatsuwa suna da alamomi da ake gane su daga cikin alamomin su mubasharatun najasa duk mutumin da shaidanu za su mai aiki sai ya zamto iya cakuɗi ɗina da najasa kazami ne in kana da tsafta baka isa ka zauna kusa da shi ba iya warin fitsari da hamamin datti wani mayi bayan gida ba zai tsarki ba iya cakuɗuwa da najasa domin shaidanu sun ce sai yayi wannan za su masa aiki wal khaba'is da mugayen abubuwa allati yuhibbuha shaytan wanda shaidan iya san kazanta iya san datti to sai ya ɗora masa aiki zauna cikin datti wannan alama su ce ku riƙe ittikazul hammamat ma'awa wanzu dukkan wanda shedan zai mai aiki wajen haukata wani ko raba wani da wani to sai shedan ya kawata masa ya dinga zama a cikin bandaki ya shafe awa da awanni a cikin banɗaki ya zaune domin shi ya bashi umarni li'annaha tarduhu shaytan domin duk gun kazanta banɗaki da sauransu shaydanu suna ziyartar mu yasa ma'aikin Allah ya koya mana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'is idan mutum zai shiga banɗaki manya manyan shaydanu da da kanana ko mazan su da mata ka nemi tsarin Allah game da su domin banɗaki gun zaman su ne daga cikin irin alamun da za a gane shaydani ko boka akalul hayyat wal aqaid shin miciji da kunami a ce mutum ba shi da abinci sai miciji a kama ya maciji a jeji ya dafa ya ci to shedan ne dora shi akan wannan aikin ko cin kunami a kama kunami a dafa ya cinye to shedan ne dora shi akan wannan aikin wa azanul kilab ko mutum a dinga dafa mai kunnuwan kare iya ci to wannan aikin shedan ne wa shirbul bawl shedan zai kawata wani shan fitsari wani hawi zalika minan najasat da waɗansu wanda daga cikin najasa allati hubbu shaitan wanda shaitan ya san wannan sai ya kawata masa yau sai sun yi daga cikin alamun da za ku gane shaitan da boka da'awatu ghairillah idan ka ji mutum iya kiran wani Allah a wajen kuma da Allah kada yake kira to iya cikin alamar boka ne dan canfi ne ya rauka ya ilu la ya faka faka ya ilu shaitan ne daura shi akan wannan aikin amma ba mutumin kirki bane boka ne al-ighasa bil makhluqat ko ya dinga neman ceto da tanyo wanda Allah ne kadai yake yi a gun waɗansu abubuwan halitta mutum zai faɗi ya ce shehu ko ya ce gausu zai faɗi ba to wannan ya kirayi mutum a da yake kiran Allah wa idza ghashiyahum mawjun kazulali da'u Allah mukhlisina lahu din hatta kafirai a kafiri sun fi ada idan ruwa zai cinye su jirgin su iya kaɗawa a ruwa to Allah suke kira Allah ta'ala ke ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'aluhu khulafa al-ard wane ne yujibul mutarra idza da'ahu wanda zai ceto wanda zai fada cikin halaka a lokacin da ya kira shi duk wanda zai halaka a ba wanda zai kira in ba Allah ba ko manzon Allah ka kira a matsayin kayi shirka Allah kada yake kira a gun neman tanyo daga bala'i Allah ake kira shine al-istighafa neman ceto yayin bala'i to Allah kada yake kira mota ta kubce subhanallah misali mashin ya kauce haka zaka faɗi Allah kawai in ba Allah ba wanda zai wannan matsayin to bokaye suna kiran waɗansu Allah daga cikin rayu da matattu kuma sai nemi irin abin da Allah ke a gunsu alamunsu ne wa ya tawajjahu ilaiha ko a sa kabarin mutum a fuskance shi ko a je a sa gangan jikin mutum a fuskance shi ana roƙonsa wannan alamun bokaye ne aw yasjudu ila nahiyatihi ko a yi sujjada a can bangaren da yake wani daga cikin alamun musu ne min alamatihim adamul ikhlasu ad-din li rabbil alamin daga cikin alamun bokaye akwai rahin tantance addini dan Allah ba su addini dan Allah maksu zamanin tawil fil maqabir lafiya ma makabirul kufar su je makabarta su zauna su dare musamman makabartar kafirai da yahudawa da mushrikai bokaye shedanu suna dora musu wannan aikin ya je makabarta ya kwana aikin shedan ne karahiyatu sima'il qur'an idan bo shedan zai ma aiki sai ya sai ya kara karhanta majin qur'ani he hana ka sauraron qur'ani duk inda yake qala Allah qala wala sun karfin ka baka isa ka je ba wallahi domin shedan iya ma aiki ai iya haukata mawa ne iya raba mata da miji iya raba ɗa da uba iya raba masoyi da masoyi wani iya cikin kasuwancinsa Allah ya mai ni'ima da baiwa ba ka so ka je kace shi dan ya raba shi da jarin ya raba shi da jarin sai ya dora ka akan bala'i sai ya hana ka sallar la'asar ko zama da janaba ko taka qur'ani ko shan jini sai ya fudda kai daga musulunci ba yanda za a yi ma wannan aikin a banza ba zai yi ba sai ya kawata ma zama a makabarta ko makabartar kafirai da misali abu na gaba wayan firo an kuma duk inda yake karanta qur'ani zai gudu ya bar ba zai ji dadin sa ba sima'ul agani wal asha'ir duk wanda shaytan zai mai aiki sai ya kawata mai san jin waka da kalakade al aisaru sima mizmar ash-shaytan ala sima'il qur'an aw ala sima'i rabbi ala ala sima'i kalami rabbi ala sima'i kalami rahman sai ya kawata wa boka san jin kira da gangan shaytan akan san jin maganar Allah bai rahama فهذه علامات لأولياء الشيطان wannan kaɗan ne daga cikin alamomin bokaye da 'yan tsafi da 'yan dafara bayan Allah mu kiyaye irin waɗannan abubuwa zuwa gunsu kafirci ne halaka ne Allah ta'ala yana cewa wattaba'u ma tutlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru sai ce me yu'allimuna nasa sihir suna koya mutane tsafi da bokanci duk boka ya mutu abokanci kafiri ne duk mai zuwa wajen boka ya amince da zuwa wajen boka daidai ne ya mutu akan wannan kafiri ne manzon Allah ya ce man ata arrafan aw kafinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka boka ya dora shi kan wata hanya ya yarda abu ya karba to ya kafirce qur'ani gaba daya haka manzon Allah ya faɗa boka ya ce ka nemo bakin dan taure sidik ka nemo to kai wa boka da ka kafirce qur'ani ka nemo kaza mai bingi bingi ka nemo ya baka wani abu ka tona ka binne tsakiyar hanya ko ka kulla wani ko ka ɗauko jininsa ko gashinsa ko tufarsa da ana sa ana yi ba abin da ba a yi to duk wanda wani boka ya ɗora shi kan wannan layin yayi wallahi tallahi ya bar musulunci tunda Allah ba wasa yake da mu ba walakin na kafaru yu'allimuna an-nasa sihir yu'allimuna an-nasa sihir suna koya mutane tsafi da sihiri daga cikin irin abin da suke yi yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi a raba tsakanin mata da miji a musu farraku haka kawai suna zaune lafiya a ji addar tsakanin ko ɗa da uba a raba su da ƙarfin tsiya ko yaro da uban gidansa ko amini da amini ko makoci da makoci ko shugaba da mabi haka kawai addar tsakanin to shedan ba zai wa boka wannan ba sai ya ɗora ya kai shirka sai ya bar addini sai ya bar Allah sai da zai mai wani aiki mu sani ya uwa cewa akwai wasu halayya za ku gansu baki ne a wannan zamanin ana yin su amma tun da ana yi wa kamata kare aure a shaitan suna nan suna faruwa ga ma'abota shaitan za ku gansu kuna ganewa daga cikin irin abubuwan shaitanu suna zuwa wa bokaye da siffofi da yawa daga cikin irin abubuwan da shaitanu suke zuwa bokaye man kana ya'tihi shaitan bi anwa'in min al-at'ima wal ashrima shaitan idan ya yarda da kai kana mai aiki to sai ya je ya ɗauko ma abincin ciya ne zai kama yanzu nan gunkan shi sai ya je saudi ya ɗauko ma abinci irin na saudi ya ajiye ma a gaban ka yanzu a yanzu ba inda ba zai kada a duniya ya ɗauko ma wani abu ba a take ajiye ma abu idan wani da ya halatta ya je gun boka idan bokan ɗan gari ne a gun shaidanu sai su ɗauko abin da babu shi a ƙasa nan su ajiye a gaban bokan a take domin su rudar da kai su rudar da shi su kafitar da shi su kafitar da kai suna zuwa musu dau'ikan abinci da abin sha wa minhum man yaqdi lahu shaytan hajatahu daga cikin bokaye akwai duk abin da boka ce shaytan ya masa Allah ya masa domin ya riga ya halaka shi ai an kama aiki a raba wani da wani a take shaytan zai raba su an kawo aiki wani ya bar duniya a take shaytan zai kashe shi an kawo aiki a raba wani da wani a yanzu shaytan zai masa wannan aiki a haukata wani a yanzu shaytan zai man yaqdi lahu shaytan hajatahu shaytan zai biya mai dukkan bukatarsa akan ya bi shi ya masa da'a daga ciki wa minhum man yukallimuhu bil ghaib akwai wanda ke dan zai rada boka gaibu ya fada wa wanda ya zo gunsa ya ce ai gobe a gidan kaza ai abu kaza kuma ai ai gobe wani kaza zai mutu kuma ga ya mutu ai gobe matar kan tafi kaza kuma ga ya faru wannan shedan ne yake zuwa tabacin boka yake fada musu shi yasa jahilai suke zama kudin aljihun bokaye wani wallahi idan boka ya ce shiga gidansa ta baya wallahi da baya zai shiga domin baya zuwa gun karatu baya zuwa makaranta duk abin da boka ya faɗa masa ya ɗauka gaske ne wata karamar ce ko wani abin sa ne shedan ne yake yi wai tsulihu ala ba'd al bawatin al umur wata rana shedan zai zai faɗa bokaye boyayyin abubuwa boyayyu wanda ba wanda ya sani in ba kai ba sai shedan ya zo ya raɗa boka sai buɗe boka ya faɗa ba ai a cikin kayanka akwai kaza ai a cikin kadurin ka mallaki kaza a cikin kazanka da kaza ko ba wanda ka faɗawa sai ka ji boka ya faɗa ma wannan ومنهم من ين... من يمنع نفوذ السلاح إليه daga cikin irin aikin da shaɗanu suka yi wa bokaye akwai bokan da sai ya caɓa wuka a jikinsa ba za ta kama shi ba sai ya sha guba amma ba zai mutu ba shaɗan ne yake zuwa ke ba shi wannan kariyar ba zai mutu ba wa minhum man ya'ti shaytan fi surati rajulin salih akwai bokan da shaɗan zai zo masa a surar mutumin kirki bawan Allah mai nagarta inda ma yafi su bi zalika salih yasa malaman sunna Allah ya saka musu da alkhairi suna da adalci duk da mabiyan a Sheikh Abdul Qadir Jilani da yawansu da yawansu mabiyan sun kaucewa hanyar gaskiya amma shi ana zaton mutumin kirki ne malaman suna sun tabbatar da wannan bawan Allah ne ahlus sunna mabiyansa ne suka kururunta abin da suka bata shi sai mutum sai ke dan ya zowa dan adam da surar babban malami idan an kawata mai kiran malami a gunda ake kiran Allah idan an kawata mai kiran babansa a gunda ake kiran Allah sai ya zo ma da surar babanka bayan ya mutu kai shi ra'ayil ayn inna ma yujisu bi zalika salih li tagririhi amma dan ya hudu da mutum kawai wa tadlil wa tadlilihi ya batar da shi wa hamlihi ala shirki billah wa fasihi ya ɗora kan shirka da Allah da sabon Allah wa minhum daga cikin irin aikin da shedanu suka yi wa bokaye man yahdiluhu ila baladin ba'id sai shedan ya zo ya dau boka da wanda za a yi wa bokanci a yanzu ya kai su China a yanzu nan fa a ce ai wani ya fita sai ka ji ya mawa yanzu iya China wala shedan ne ya kai shi ko iya Saudiya shedan ne ya kai shi ya dauke shi kai shi gari mai nisa shedan ya yi da wannan au ya ce bi ashkas ko ya dauko wani mutumi a wata kasa ya ajiye ma a gaban ka ganshi au hajatu min amakinin ba'ida ko ya biya ma bukatar da ake bibiyanta a can nesa sai ya zo ma da ita gaban ka gagana ila ghairi zalika min al'amal li taqwa ala fi'liha ash-shaytan wa martul jinni wa qaba'ithu ko ya zo ma da aikin da in ba kwararru daga cikin shedanu ba fitinannun ba mu iya wannan aikin amma sai ga boka yana wannan aikin wannan kaɗan ne daga cikin aikin da boka suke domin irin halakar da mutane suka yi a yau wani duk abin da zai siya je boka ya faɗa wa boka zai buɗe shago sai ya faɗa boka zai yi aure sai ya faɗa boka ba abin da zai yi wannan ma shari ne amma abin da ya fi zama shari akan wannan ka sa wani a gaba ka je ka ce boka ya lalata shi akwai wani labari sahihi wanda ya faru wani bawan Allah Allah ya bai nasibi a kasuwa ba zan faɗi tsarin sana'a saboda domin sanannen abu ne akwai wa'an suka yi group suka ce wallahi ba sa son sa domin Allah ya ɗaga shi a cikinsu ba sa son su je nan su je nan suka haɗu da bokaye aka yi tsatsuba wanda aka binne tsatsubar da shi aka je aka binne tsatsubar daga nan mutum ya lalace hanyar kasuwa ba ya so shi in an mai magana kasuwa sai ɗauka kamar magana mutuwa kamar kwace kwace kasuwa ta fita da kansa ba ya so an haɗa baki da shi ɗan su ba shi da kasuwa yau min al wanda aka yi aikin bokancin da shi aka binne sai ɗansa ya haɗu da jinya aka ce duk jini mai nan ba kaza ko gurbi kaza shine zai wa ɗansa likitoci sun ba da wannan umarni kuma duk yankin shi wannan bawan Allah da aka mai asiri ya bar kasuwa da shi wancan to shine mai wannan jinin a wannan yankin irinsa jinin zai iya baki ɗansa ya je ne ma alfarma wani ya ce da Allah ina so ka taimake ni an ce jinin ka zai daidai na ɗana aje a bai ya san shi fa ungosu ɗaya fa ya je asibiti a gwada jinin sai aka iba aka ba wa ɗansa ya ɗauko wani abu ya ce ga ka sha malti na kuɗi na sha'awa ladan Allah na marike kuɗin ka bana su ya ɗauko wasu kuɗi a aljihun sai ce ga ka yi zaman jinya ka yi zaman jinya ɗanka Allah ya bashi lafiya zai tafi sai a zarta kama shi wane dama kai mutumin kirki ne haka wallahi da ni aka ma asiri aka binne a kaza aka raba ka da kasuwa aka raba ka da yaranka da yan uwanka zo mu je gun tole yanzu suka tafi da shi aka je aka tole asiri a wannan garin aka wannan aiki makocin mutumin da aka yi haka ne ke zuwa ke ba mu labari akan duniya me tsare ma me cinye ma duk dan adam fara bansa zai ci ba baka isa ka ci ban wani ba duk yanda Allah ya daga wani buwayen tashi ya kuruta shi wallahi rabansa tun iya ciki wannan rabansa ne zai ci bai isa ya ci rabon wanda zai kwandala ɗaya bai isa ya ci ba amma mutane sun haukace duniya ta tafi da mutane da yawa yanzu aikin da yake shi kenan yanzu a haukata wani a raba wani da wani a tunzura wani wani ya dame ni wani ya yi kaza me yasa Allah ya wa wani kaza duk abin da ake ciki akwai kenan a tafi can kasar kasa mai nisa a hau mota a hau jirgi a je wajen boka ya dole sai sun raba wani da matsayinsa yan siyasa ba a basu ba yan kasuwa ba a basu ba malamai wa su miyagun ba a basu ba ba bangaren da ba a wani iskancin an na rantse da Allah duk mutumin da ya da wannan tsarin ya mutu wallahi kafiri ne duk sallarsa duk azumin sa wallahi ba zai shiga aljanna in dai ka mutu da bokanci da yarda da bokanci kuma ka sani yanda ga wani takardun a hannuna wallahi tallahi duk abin da kai sai an baka littafi ka karanta gobe kiyama daga balagar ka har mutuwarka duk abin da kai sai an baka littafi ka karanta iqra kitabaka kafa bil baskal yau alayka hasiba duk abin da kai a rubuce sai an baka shi ka karanta Allah ya ce alzamnahu ta'irahu fi unuqi wani kurjil hoyi mulki amur kitaban ya kalwa mashura duk abin da kai za a nanade a mai da littafi a rataya mashi a wuya kana tashi za a ba karanta kayanka na haukatawa ne na cinzurawa ne na raba mata da miji na raba ɗa da uba na raba wani da uban gidansa duk sai ka faɗa wallahi a gaban kowa sai ya ji ka shine ma'anar yau wata gula sara'ir asirin kai tono a banza kuma ka je kai na dama kai asara wannan abin da yake faruwa yanzu kenan recently abin da yake faruwa a wannan kasar kenan bokanci tsatsi ba sihiri akan shi dan ya kawata wa mutane kamar za a dawo a duniyar ina duniya take ne wani irin nau'i mutum ne bai zo duniya ya batta ba babu shi annabawa sun zo salaha sun bar duniya kafirai irin su fir'auna sun bar duniya dukiya irin ta karo ya bar duniya to wayar mu kuma ba ya rabu sai dai ka jira kafin lokacin ke yasa Allah ta'ala a kiyama yake faɗawa bokaye aljanu yake cewa ya ku aljanu ƙari saka sattu min al'ilm kun ja mutane da yawa sun bi kuma yasa ne shaidanu kun ja mutane da yawa sai wa'ansu daga cikin bokaye sai rabbana istamta a ba'dun nabi ba'dun Allah ai mun ji daɗi da junanmu sun hana mu sallah sun haukata wani sun hana mu sun sa mu taka qur'ani sun raba wani da wani shine istamta a ba'dun nabi ba'dun sun mana aikin musu aiki wa balagana ajjalana alladhi aljalta biha a yau ga mu da mu da su mun tsaya a irin ajalin da ke yanka mana Allah da mu da su duk makoma mun zo gaban ka matsaya sai Allah ya ce qalan naru masawaku da ku shedanin da ku bokayan da wanda suke yadda da ku wuta ce makomar ku wannan qur'ani ne ke baku wannan labarin ba magana bace suratul an'am qalan naru masawakum khalidina fiha amma kun shiga wuta za ku dawwama a ciki illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim وكذلك نوذي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون haka ne muke ɗora azzalamai sashen su da shayen su akan wani aiki da suke aikata wa junan su bokaye azzalamai ne shaɗaɗu ma azzalamai ne Allah yake cewa ya ma'ashar aljinni wal in ya ku bokaye da mutane da aljanun ku alam ya'atikum rusulun minkum ba ku taɓa jin wa'azi ba kai mai cewa hauka ta wani ba ka taɓa jin wa'azi ba wanda zaka je wajen boka a raba mata da miji ba ka taɓa jin wa'azi ba shine alam ya'atikum rusulun minkum ba ku taɓa jin manzanni sun muku wa'azi akan wannan ba ya qusuna alaikum ayati ba ku taɓa jin an karanta muku ayoyi na ba wa yunzirunakum lika yawmikum hadha ba a taɓa jan kunnanku a game da tsayawa gaban Allah ranar kiyama ba Allah ka shaida mun faɗa abin da muka sani mun faɗa wa mutane illar bokanci da haɗarin ƙarshen bokanci Allah ta'ala da kansa yake cewa qalu shahidna ala anfusina da kansu za su ce wallahi Allah sun zo mun ji wa'azi mun ji wa'azi amma wa gharratumul hayatud dunya duniya ta ruɗe mu wani ya dame mu mun ga kawo da shi ne jin daɗin mu wani ya yi kaza ba ma jin daɗi wani Allah ka mai nima ba ma so duniya ta tafi da mu mun samu goyon bayan shaidanu mun aikata abin da muka aikata shine wa karatumul hayatud duniya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a gaban Allah su shaida cewa tabbasu kafirai ne to wannan karshen bokanci da boka yake nan irin abin da Allah yake faɗa mana zai faru a kansu kenan saboda ka yayin uwa mu taka a hankali dan adam babu abin da zai yi ma babu abin da zai yi ma dan adam ta kansa yake ta kanka kake shi yasa Allah ya takaita magana a suratul ankabut yace Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum wannan abubuwa Allah ne kadai ke wa mutum halitta arziki rayuwa mutuwa Allah ne kadai ya isa ma wani malamin me yake cewa inda arzikin ɗa a ƙarƙashin uba yake ta za a yi ɗa ya fi uba kuɗi ai ba zai yi ba ai inda ilimin ɗalibi a ƙarƙashin malami yake ta ina ɗalibi zai fi malami ilimi ba zai yi ba dukkan wani tsari igiya ce daga Allah zuwa ɗan adam sai dai sila ko sababi ko tarbiyyantarwa ko guidance in ba wannan babu wani abu ko manzon Allah ya ce duk ɗan adam abin da zai samu da abin da zai same shi tun iya ɗan kwana 120 a cikin babarsa Allah ya rubuta masa kuma wannan rubutun har abada shi ne ba zai goge ba ka samu abu kaza dama tun Allah ya tsara za ka samu abu kaza ya same ka na shirin dama tun Allah ya kaddara za ka samu to me za ka damu kanka a ciki in ma ka hauka ta ware rabon ka za ka ci ba rabon ka za ka ci ba in ma ka kace wani rabon ka za ka ci ba nasu za ka ci ba iyaka rabon ka iyakan shan Allah ta'ala ya samu dace ya ganar da mu musamman masu irin wannan mummunan aikin Allah ganar da su su daina ka tubar da su mu zamto musulmi da kware da mu da su gaba daya biwa mazan Allah salati Allah ya fara aiki da kansa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كبا mu lafiya da zaman lafiya Allah wannan ƙasa ta mu Allah mun gode ma da irin ni'imar da kai mana Allah ka karo mana zaman lafiya da farfaɗo da tattalin arziki ya fara yi Allah mun gode Allah ka ƙara mana ya Allah Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ka ƙara mana kwanciyar hankali da nutsuwa duk abin da zai tada hankalin mu Allah ka raba mu da shi abin da za a jawo da ƙarfi da yadda ya zama matsala Allah ka tare mana da ikon kai Allah Allah ka taimake mu ka ba mu ikon yin adalci a rayuwar mu Allah ta'ala ka samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka ji mu haifan mu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama duka masu taimakon addini a nisa da kusa Allah ka taimake su shugabannin mu Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka tsare mu da malaman mu ya Allah ka tsare mana su ka ba su kariya daga gare ka ya Allah Allah duk masu bukatu na alkhairi cikin mu Allah ka biya mana dukkan masu ma hidima addinin ka hidima Allah ka karba Allah ka kara musu cigaba duk masu yi wa addinin ka zagon kasa Allah ka fi mu sanin su Allah ka yi mana maganin su Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ta'iz al qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman